إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب في الحائض كيف تغتسل babin da ya zo na mace mai haila yaya za ta yi wanka ita filha'idi kaifa tattasilu za ka yi canza ulwa da ka ce babin da ya zo na wankan haila ko? ko kuwa ko ba zai canzu ba zai yi قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها قال لها وكانت حائضة لأن عائشة منذ الله صلى الله عليه وسلم يفعل أمتى ألوكة تنا هيلا انقضي شعرك واغتسلي ki kwance kison gashin ki sai ki wanka wannan yana nuna cewa mace mai haila in za ta yi wanka sai ta yi me ta kwance wujuban au nadban eh an so ne kuku wajibi ne ta kwanci gashin kanta eh a in roba ce ko alwala ko wanka ko menene za a yi wasu wajibi ne ta kwance ko ko a'a in ta wanka ba ta kwance kisan kanta ba wanka bai yi ba eh eh za mu ji bayani daga baya insha Allah qala ali fi hadithihi in qudi ra'saki ki kwance kisan kanki قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن مهاجر قال يتي سمعت صفية تحدث عن عائشة ناجي صفية تنا مغنى قبل عائشة لقى عائشة تنا فتنشي ولقى عائشة أن أسماء نانا أسماء وتما تاتي تكين متى مدينة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغسل من المهيد ita ta tambayi manzo Allah ta ce yaya mai haila za ta yi wanka faƙala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ta akhudhu ihdakunna ma'aha wa sidraha fatatahhur sai ce ɗayan ku sai ta ɗauki ruwa da magariya sai ta je ta yi tsarki fatuhsinu tuhur ta kyautata tsarki ɗin ta yi tsarki mai da kyau au tablugu fi tuhuri ko ko ta kai matuka a cikin tsarki ɗin mana ta wanke komai da komai kenan sun mata subbu ala ra'asiha sa'annan ta zuba ruwa a kanta fatadlukuhu dalkan shadidan ta yi mai kenan ta cuccuda da tsanani cuccuda da tsanani haka ɗin yana nuna cewa lallai sai an wanke an kwance kison ko ko a'a inda kison aka cuda cuda mai tsanani ya wadatar eh eh me ke nuna akwai kiso a ciki shi kenan kiso kenan sai an kwance kiso haka ne eh to hatta tabluga shu'ura ra'siha ta cuccuda kwarai da gaske harshe ta kai kan fatan kanta eh shu'ura ra'saha shine izamahu wa usuluhu ma'ana sai ta kai har amma mafa kashin kan kenan da asalin gashi sai ta kai har wajen to wannan yana nuna kenan sun ba ta suba alai halma sa'an nan ta da cuccuɗa har sai ta taba karan sai ta taba kashin kanta sa'an nan ta zuba ruwa ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها ثم تأخذ فرصة الفرصة قطعة من القطب ma'ana manzo Allah ce sannan ta ɗauki auduga ta tsoma cikin turare ko miski ko menene ta shasha ta goggoga inda ake ganin alaman jini ɗin saboda ya ɗauki ƙarni saboda ƙanshi qalat asma'u kaifa atatahharu biha sai asma ta ce ya manzo Allah ya zai tsarki da auduga ko mai turare mana a lokacin abin da suke iya fada kenan in yanzu da suka ce ta yi feshi ta fafesa turare ba shi kenan ba ko ta shan shafa turare sai ta ce iya zai yi tsarki da turare ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala subhanallah tatahari biha subhanallah ki tsarki ki tsafta ki shan shafawar manzo Allah ya mamaki kenan qalat aishatu ka annaha tukfi zalika aisha ce kaman tana koyi haka ba ta san yadda za ta yi ba ko ko tana son a fito mata fili tatabba'i biha asarar dami ki bi duk inda akwai alaman jini ki diddiga ko ki shashafa ko ki fishi abinda ake nufi kenan sauka lafiya qalat tace wasa'al wasa'alatuhu anil ghusl min al janaba sai kuma ta tambaya mai janaba kuma ya za ta yi wanka fa qala sai manzo Allah ce ta'khudhu ihdakun ihdakun ma'aha fatatahhur fatuhsinu at-tuhur aw tablughu fi at-tuhuri ɗayanku ta ɗabi ruwa ta yi tsarki mai kyau kwarai da gaske ta wanke ko'ina hatta ta subbal ma ala rasiha fata duku hatta ta bulga shu'una ra'asiha sannan ta ɗabi ruwa ta kwarara a kanta ta cuccuɗa har sai hannun ta ta tabo ma'ana fatan ƙashin kanta da asalin kan kenan ko ثم تفيض الماء على جسدها سأنا تزوم رواج كنتا فقالت عائشة لنا عائشة شيء نعم النساء نساء الأنصار lam yamna'ahunna al-haya'u an yatafaqqahna fi din ce madalla da matan mutanen Madina jin kunya baya hana su neman ilimin addini babu ma ja'a fi mu'akalati al-ha'idi wa su'uriha babin da yazo na cin abinci da mace mai haila da kuma ragowar abincin da ta ci ko abin da ta sha ya mijinta zai zai mu'amala da ita ko zai kyamace ta ne ya kaurace mata قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن المقدام ابن شريح ابن هانع عن أبيه عن عائشة قالت عن عائشة كنت أتعرق العظم na rashi ta ce na kasance ina daukan kashi na cinaman da ke ciki wa ana ha'idun halin kasancewa na ina mai haila fai a kuzuhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fai za ufamahu haisu kana fami ya manzo Allah ya karbi sauran ragowar kashin ya sa bakinsa inda bakina ya taba din wa ashrabu min al-ina'i fa ya'khudhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa ya'khudhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama فيضع فمه حيث كان فمي yakan ɗebo ruwa da kofi ko moda ko kwarya ko menene na sha ruwa ya ragu sai manzo Allah ya karba inda na ɗora baki na na sha haka manzo Allah zai sa baki shi a wajen ya sha wa ana ha'idu alhalin kasancewa ina haila mana ba za a kyamace ta ba za a zauna da ita za a yi hira da ita za a ci abinci da ita za a kwanta da ita a yi runguma a yi komai da komai jima'i aka hana eh wannan hali da manzo Allah da na aiki take fada in zaka iya ya halatta kai in ba zaka iya ba kuma fa kada ka nuna kyamata ko abin da bai dace ba قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن انس ان اليهود كانوا لا يجلسون مع الحائض في في في بيت ولا ياكلون ولا يشربون aka ce yahudawa yadda suka kasance da in mace tana haila ba za a zauna da ita gida guda ɗaya ba ba za a ci abinci da ita ba ba za a sha da ita ba ba a komai da ita sai ta a kaurace mata har sai ta tsarkaka قال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله sai aka fada manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ga halin da Yahudawa ke ciki in mace tana haila in lafiyar ta kalau za a yi komai da ita amma da zarar ta fara haila sai a kaurace mata ba za a zauna gida ɗaya da ita ba in ba a zauna gida ɗaya da ita ba ina maganan a kwana ɗaki ɗaya da ita ina maganan a kwanta cikin shimfiɗa ɗaya a cikin mayafi ɗaya da ita duk babu ba a cin abinci tare da ita ba a sha ruwa ba a sha tare da ita sai Allah madaukakin sarki saukar da aya wa yas'alunaka 'anil mahidi qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahidi wa yas'alunaka 'anil mahidi suna tambayar ka dangane da mace mai haila haila qul huwa adhan ce ne jinin haila din nan kazanta fa'tazilun nisaa fil mahidi ku nisaci mata lokacin da take haila kada ku sadu da su wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama daga nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace isna'u kulla shay'in illa al-jima' isna'u kulla shay'in illa al-jima' ma'ana saduwa kadai aka hana ma ina ma'ana isna'u kulla shay'in duk wata mu'amala da ita za a yi sai dai kar a sadu da ita kawai abinda aka hana ke wannan ya danganci matan da ke haila don da suka kawo labari suka ce kaza kaza suka ce wata mace yadda ita kuma tabi'a ta yake da lokacin da take haila da lokacin da ba ta haila ba a ganin alaman kyankyami game da ita fuskarta ma ba ta nunawa kuma jikinta ba a nuna ba ya nuna ba za a ga wani karni da ita ba ko ta yi shafe ko ta fesa turare ko ba ta yi feshi ba haka ita kuma tabi'a ta take wata kuma da zarar ta shiga haila din sai ran ta ya ɓaci alama na fuskarta ana ce kaga ita da kanta sai ta sa a kyamace ta amma in za ta iya kauna wannan abubuwa ba abin da ba za a yi da ita ba sai dai saduwa da ita ne kawai ba za a yi ba babu ma ja a fi jitinabil ha'idi al masjid yace babin da ya zo na mace mai haila ta kaurace nisa ta kauce ta kaurace ma masallaci ko kar ta shiga masallaci ko da wannan hadisin da'ifi ne ba za a dogara da shi a kafa hujjan cewa mace mai haila sai ce qala haddathana abubakar ibn abi shayba wa muhammad ibn yahya qala haddathana abu nu'aym qala haddathana ibn abi shayb ibn abi ghaniya عن أبي الخطاب الحجري عن مخدوج الظهلي عن جسرة قالت أخبرتني أم سلمة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم صرحة, صرحة هذا المسجد منذ الله يشكو فرفاجا وانا مسلاتي فنادى بأعلى صوته يكرا نببا مريا إن المسجد لا يحل لجنب ولا لحائض yace tabbas masallaci baya halatta mai janaba ko mai haila hadisin wannan hadisin da'ifi ne ba za abin a kafa hujja da shi bane باب ما جاء في الحائض ترى بعد الطهر الصفرة والكدرة yace babin da ya zo na mace mai haila bayan ta tsarkaka hailar ta ɗauke sai kuma ta ga ruwa kamar kasa-kasa kamar da tiyaka wani abu kamar yana mata shine suke cewa yana wasa yana mata wasa yana mai da mai za ta yi ya za ta yi قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان النحوي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه عن ام بكر انها اخبرت ان عائشه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنان عائشه تجي منذ الله صلى الله عليه وسلم تجي في المرأة ترى ما يريبها بعد الطهر mace bayan ta yi tsarki sai ta ga abubuwan da ke mata kokonto suke wasa da hankalinta kamar jini ya zo wani haka kamar datti kamar menene da menene da yake sauko mata kala sai mazu Allah ce inna ma hiya irkun aw urukun sai mazu Allah ce wannan ba haila bane jinin istihada ne kala muhammad ibn yahya yuridu ba'da tuhri ba'da al-ghusl bayan tsarki shine bayan ta yi wanka kina kwana kaza kike haila kwanakin sun cika hailar ta ɗauki sai kika yi wanka kika fara sallah zuwa da yamma ko gobe da safe sai ga wani jini ya zo ko wani abu kamar datti kamar ba abin da ya hada shi da haila sai ki wanka ki ci gaba da sallan ki yana miki wasa yana miki kaza farkon koyon ilimin ne farko ma tukunna ki sani ka sani sha'anin haila malamai kansu sai da suka imam malik sai da yazo ya kai an tambaye shi ce kai sha'anin haila mata sun fi kowa fahimtar su kuje ku tambaye su kamar imamu malik eh to in kika bi tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kin huta kenan ga abin da ya faɗa in kika yi hailan ki kwana nawa sai da lokacin kin san alaman da ke nuna cewa wannan hailar ta dauke kin ga alama kuma jini ya dauke kika yi wanka kika yi sallah kashi gari kuma sai kika ga wani abu da yanzu kin fita cikin lokacin hailanki kashi gari din da kwana biyu ko uku din ba lokacin hailanki bane istihaza ce jinin istihaza ne baya hana komai abinda manzo Allah ya faɗa miki kenan in kin dauki wannan kin huta in ba haka babu malamin da zai miki fatawa ya huta sheki sai dai kara sa miki kokonto ko shakka قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أم عطية قالت أم عطية صحابية إتتتي لم نكن نرى السفرة والقدرة شيئا معنى أي بعد الطهر معنى القدرة والسفرة زمن الحيض حيض وبعد الطهر طهر suka ce asufuratu wal kudura jin abubuwan da kike gani abin nan kaman datti kaman ruwan kasa kasa haka waɗannan da kike gani in lokacin haila kike kwana biyar kike haila daga farawar ki zuwa kwana biyar in kin ga irin shi haila ne bayan kwana biyar kin yi wanka kin fara sallah kwana shida ko na bakwai kika ga waɗannan abubuwa sun zo ba haila bane istihada ne abin da ake nufi ke ita ma sahabiyan haka ta ce ga abin da manzo Allah ya faɗa ga abinda sahabiyar ita ma ta faɗa قال محمد بن يحيى حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا وهيب عن أيوب عن حفصة عن أم عطية قالت أم عطية تجي كنا لا نعد السفرة والقدرة شيئا قال محمد بن يحيى وهيب أولاهما عندنا بهذا an fahimci wannan abin da abubuwan tun ji abin da manzo Allah ke fahimtar da ke kenan lokacin hayyalakin ya ci ya gama shi gidan ke wanka ke sallah babu annufasa ukam tajlis babin da ya zo mace da ta haihu mai jinin nifasi kwana nawa za ta zauna ba ta sallah قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا شجاع ابن الوليد عن علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل عن مسة الأزدية عن أم سلمة قالت أم سلمة ما تم الله صلى الله عليه وسلم تتشي كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تجلس أربعين يوما تتشي زامن من الله صلى الله عليه وسلم ما تم انتهيه سيتزونا وانا أربعين kwana arba'in ɗin matukan jinin bai yanke ba kafin kwana arba'in ɗin amma in jini ya yanke kafin kwana arba'in za ta yi wanka ta ci gaba da sallah in jini bai yanke ba sai ya kai kwana arba'in wa kunna natli wujuhana bil warasi yace sun kasance suna shafa a fuskar su alwaras wani tsiro ne da ake shuka shi a kasan yaman shine alwaras min alkalaf saboda abubuwan da ke fitowa fuskar su sai ga wani abu kaman indin yaya ko alama ko dabbar dabbar ya fito fuskar su sai su shafa wannan tsiro kaman turare قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا المحاربي عن سلام بن سليم أو سلم شك شك أبو الحسن وأظنه هو أبو الأهوس عن حميد عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل النفساء أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك وأن حديث ضعيف باب من وقع على امرأته وهي حائض باب ديزونا متين يسادو ما تسا الحال تنا جنين هايلا قال حدثنا عبد عبد الله بن الجراح قال حدثنا ابو الاهوس عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس قال كان الرجل اذا وقع على امراته وهي حائض دائم متيسر لما تصنع حيله أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بنصف دينار كما قال الله شيخ كجيك صدقة لرب الدينار حديث ضعيف hadisin da ya zo na cewa in mutum ya sadu da matarsa ya sadaka da nisfi dinarin hadisin da'ifi ne to me zai yi shekul albani allah kara masa jikansa ya ce sai ya yi istighfari ya saba wa allah ne shi ya istighfari to in ya yi sadaka fa da nisfi dinarin ko dinarin in ya yi sadaka kuma fa ya yi ko bai ba eh eh wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha ba haka bane ba amma ka danganta wannan zuwa manzo Allah ne ce ayi din shine me shine aka ce hadisin bai inganta ba babu fi mu'akalatil ha'id mu'akalatil ha'id babin da yazo na in mace tana haila za a ci abinci tare da ita sa hannu ɗaya a cikin ko da ke nan ba al'ada mutum ya ci abinci tare da matarsa ba ne ko eh an aka ce yanzu al'ada aka ce al'adan bahaushe sai a dauke ku ko 'yan boko ku ne al'adan bahaushe eh eh ba al'adan bahaushe ba ne ci abinci da matarsa ba ko ba haka ba ne ba eh eh ba al'adar sama ce ba yanzu da 'yan boko da su 'yan boko da matansu 'yan boko su ma ba sun koyo shi a musulunci ba ne sun koyo shi a wajen turawa ne eh ah tsaya yanzu me yanzu ba mutumin kano da tijo mai shekara 60-70 shi zauna shi da matarsa suna ci abinci ko 'yan boko eh eh sai me eh a'a baya hana a ce an ci abinci tare wai yan boko din a tebur ake ci kowa da faranti dinsa da cokali dinsa baya hana cewa an ci abinci tare ba lalle sai ya an saka hannu a cikin akushi ɗaya ko kwano ɗaya ba ma'ana yana kallon ta tana kallon shi tana kallon loma sai yana kallon loman ta ba haka bane ba eh in ta kama ce ta yanka ta ta zuba masa ko yanka wannan baya hana a ce su ci abinci tare an ci abinci tare kenan eh waje al'ada ta cikaro da sunna e to sai a duba me yasa baya ci abinci da iyalinsa saboda su ma wata wata karamcin ne ai in aka yi abinci ka fito da kwano kofar gida da fito da kwano kofar gida wanda ya fito da kwano kofar gida ga samari suna zaune da an ci wannan an janye su ma su dauka su ci da an ci wannan an janye su ma su dauka su ci inda su ma za su samu abinci su ci kenan to yana cikin rufin asiri wanda gidansa ba abinci ba za a gane ba ya zo ya zauna an ci tare da shi wannan shi ba ba shi da kyau eh eh akwai abubuwa da yawa al'adarsu abubuwa ne masu kyau suna da asali tafiya ce ta yi tafiya da aka zo wajen ilmantarwa wajen menene da menene sai komai zo rikice da komai zo rikice kuma za a dawo da shi kuma lokacin bature ya zo ya kawo shi kuma nasu al'adu ya kawata al'adunsa da kudi da abinci albashi mota tebur shi kenan sai kowa ya guje-guje al'ada sai je kama na bature eh eh da hagu ah ana ci da hagu da dama ake ci cokula biyu ake rikawa ko cokali da wuka ko cokula biyu hagu da dama ke eh shi ne hannu da dama da dama da hagu ake ci قال حدثنا أبو بشر بكر ابن خلف قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض yace na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai iya zama da matata mu ci abinci alhalin tana haila qala wakilha yace je ka ci abinci da ita ba komai shi kenan babun fi salati fi thawbil ha'id babin da ya zo yin sallah mutum na sallah matarsa tana haila tana kwance ta rufe mayafi rabin mayafin na taba jikin mai sallah din me ke hukunci قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن تلحة بن يحيى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة قالت أقربنا قنانا عائشة الله كرمته داتتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا إلى جنبه manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah ni kuma ina kwance kusa da shi dab da shi gefensa wa ana ha'idun alhalin kasancewa ina haila wa alayya mirtun li tace tana da mayafi ko bargo ko abin yafawa wa alaihi ba'du ta rufe jikinta sauran bargo ko mayafin ko zanin yana ya taba jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sallah ta yi ko bata yi ba to shine sai bayani babun fi salati fi thawbil ha'id bature abin da ya kawo masa matsaloli shine wannan albarka da ka samu kana jin manzon Allah ya ce kaza manzon Allah ya yi kaza manzon shi bai samu wannan ba kuma ya riga ya waye ya yi nisa cikin ilimi ya yi nisa cikin kirkire-kirkire ya kirkiro komai baki daya amma wannan albarkar da kai ka samu kana kaskanta da shi kana wasa da shi shi bai same ciki ba da ya riga ka samu wannan zai riga ka zai fi ka riko da wannan abubuwa amma bai samu wannan ba kai kuma Allah albarkace ka ya baka wannan kana zaune yau shekara dubu da ɗari nawa a ce maka kana zaune yanzu gashi yanzu muna zaune Kano gashi yanzu mun je Madina har gida har ɗakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me yake wannan banda littafin hadisi shine zai kama hannunka daga cikin kana Kano ya kai ka har Makka ya kai ka Madina ya kai masallacin Annabi har ɗakin manzo Allah abin da ke gudana a ɗaka ba sai ya faɗa maka akwai albarka sama da haka قال حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وعليه مرت تشي ميمونة ما تم الله صلى الله عليه وسلم تشي منظر الله ينا صلى يا سكتفا ba'aduhu alaihi wa alaiha ba'aduhu tufan da manzo Allah ya yafa ko ya saka ko ya daura yana tana jikin manzo Allah kuma rabin tufan na kan matan manzo Allah tana kuce alhali kuma tana haila wa hiya haidu sallah ta yi ko bata yi ba eh wai me eh sallah ta yi bab إذا حاضت الجارية لم تصلي إلا بخمار إيش بابي إن ياريا تي هايلا بزات صلى بزات صلى بسيدا للي بحجابي ما يافي to mace tana haila tana sallah ne suka ce a'a in ta kai haila mana in ta balaga kenan idza hadatil jariya in yarinya ta balaga lam tusalli illa bi khimarin ba a yadda ta yi sallah ba sai ta lullube jikinta قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن عمرو بن سعيد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وأن حديث ضعيف منذ الله يشكو من أنا عائشة فاختبأت مولاة لها sai wata yare wata ta buya a ce ta boye kanta wurin muna na Aisha din fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ce hadat wannan ta balaga kuwa ta girma fa qalat na'am tace eh fa shaqqa laha min imamatihi fa qala ihtamiri bi hadha sai manzo Allah ya cire rawani sa sai tsaga ya bata yace ki rufe kanki da wannan wannan hadisin da'ifi ne قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو الوليد وأبو النعمان قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وانا حديث شيني صحيح منظر الله صلى الله عليه وسلم يتي لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار الله بايا كربا صلى ميهيلا ina mana mai haila tana sallah ne ai ba ta sallah me ake nufi da mai haila anan mace yat mai mace da ta balaga ba za ka bi sallar ta ba sai da sai da lullubi babu alha'id tahtadhi babin da yazo mace mai haila za ta yi kunshi قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا حجاج قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن معاذ أن امرأة سألت عائشة قالت وتمت تزوت تنبين عن عائشة تشي تخطب تختضب الحائض وتمي حيلا ذات يمي أشي فقالت ستتشي قد كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نختضب فلم يكن ينهانا عنه ba magana ta karshe kenan ta ce mun kasance muna yin haka zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya hana babul masi alal jaba'ir aljabira babin da ya zo na shafa akan bandeji ko kuwa in karaya aka daure mutum aka yi mutum mai قال حدثنا محمد بن عبان البلخي قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبانا إسرائيل عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب قال انكسرت إهدى زندية يشي لا ينهن يا سودا بسيكري يا سامكريا فسألت النبي صلى الله عليه وسلم سنة منذ الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر سيتي نيشا فأكم بديجي وأن حديث ضعيفين قال أبو الحسن ابن سلمة أنبأنا الجبري الجبري عن عبد الرزاق نحوه to wannan hadisin da'ifi ne to in haka ya faru ya mutum zai yi ya samu karaya hannu ko kafa ko mai shi aka sa masa bandeji ko aka sa siminti farin siminti da ake da daurewa din nan sai zo alwala ya zai ka'ida inda zaka yin alwala sai ka yi ko wanka inda ba zai yi ba fa sai ka yi me sai ka yi shafa babu lu'abi yusibu sauba babin da ya zo menene hukuncin yawo ya taba tafa mutum yawo yawo ke da al'amari mai ban mamaki yana bakinka kana haɗiyar shi in ba da shi ba za ka rayu ba amma da ya fito kuma ya zama kazanta yana fitowa bakinka shi ne inda ka fi kiyaye shi da komai da komai yawo na cikin shi yake sha yana kana haɗewa kana komai da komai amma da yawon ya fito kuma ka tofar da yawon kasa tafin kafar kama ba ka so ya taba yawo ya zama mai ya zama kazanta hukuncin shi yana ciki daban hukuncin shi ya fito daban قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حامل الحسين بن علي على عاتقه ولعابه يسيل عليه kaga wani istinbati ko yace ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana dauke da Husayn dan Ali akan kafadarsa yaro kuma yawo na zubo yana zubowa daga bakinsa mana yana taba jikin manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallama yawo ai ba na tasa bane ba ko babu almajju fil ina'i babin da ya zo na aka kurkure baki sai aka fesa ruwan kuma a cikin kwariya ko cikin koko ko cikin roba حديث الباب حديث حديثان في الباب أما الحديث الأول فهو ضعيف وأما الحديث الثاني حديث محمود بن لبيد فهو صحيح محمود بن ربيع قال حدثنا سوير بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر وحول السند قال وحدثنا محمد بن عثمان ابن كرامة قال حدثنا أبو أسامة عن مسعر عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أتي بدلوي يتناك الله صلى الله عليه وسلم أن كام سبوكتي كوغوغا كوروبا كومزبي فمضمض منه سيكركر باكين سأتي da ruwan idan ya ruwa ya kurkure baki fihi famajja fihi miskan au atyaba min almisk da ya kurkura baki sai ya tofa a cikin ruwan da ke cike ce ruwan ya zama kanshin miski ko ya fi miski wastanthara kharijan min ad-dalwi hadha hadithun da'if قال حدثنا أبو مروان قال حدثنا إبراهيم ابن سعد عن الزهري عن محمود بن الربيع wani sahabi ne sunan shi Mahmud bin Rabi'i yace aqaltu majjatan majjaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi wajhi wa ana ibn khams sinin yace ina dan shekara biyar ina tuni da lokacin da manzo Allah ya zo gidanmu ya sa ruwa baki ko kuma baki shi fisa a fuskata sai malaman hadisi suka ce in dan shekara biyar ya rawaito hadisi za a karba عن الزهري عن محمود بن الربيع وكان قد عقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في دلو من بئر لهم yace ya hankalci yana dan shekara biyar ya hankalci manzo Allah ya zo gidansu ya sa ruwa ya kurkura baki sai tufa ya fesa ruwan a cikin rijiyar gidansu wannan hususiya ce da manzo Allah bakin manzo Allah manzo Allah ya kurkure bakin shi da ruwa ya fesa cikin kwano ka zubarwa za ka yi amma duk wani duk wani abin nan da in kana in kana kenkemi ba za ka yi ba ko to aka ce manzo Allah ya kurkure bakinsa sai fesa a cikin rijiya to zai zama kowa zai iya yin haka ko ko khususiya ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mecece hujjar haka eh eh ba a tabarruki in aka in aka taho babu tabarruki kenan babin jin daɗi kuma kenan ba mata ka ta kuskure baki ta zuba za ka ɗauka ka sha ko kai eh eh ya ya danganta amma kana sosan lokacin kafi ta hayyace ka ko eh eh ya aka yi zama daban ya aka yi zama daban a lokacin ba shi ba ka cikin hayyacin ka kenan lokacin ba mutum malamai suka ce wannan aiki fa jima'i ba zai yi ba sai mutum ya rabu da hankalinsa kamar 40 bisa dari ko 60 bisa dari lokacin sha'awa ke rinjayas in ba haka ba kai tunane sosai sai ga ya ake yi wa wannan aiki wannan aiki mana yiwuwa dattijo zai yaro zai malami zai sarki zai malami annabawa suna yi duk hankalin duk inda mutum ya kai sai ya yi to sai in sha'awar ta rinjaya amma in sha'a ba turinjaya ba abu ne da abu ne mai sauki ba fa ba abu ne mai sauki ba ya ce ya danganta ko ya aka ya danganta wani irin zaman da ake ko lokacin menene ne suna zaune suna hira da matarsa ya ce tattauna wannan kisan na na aisha ba ta tattauna a sawaki da samun manzo Allah baki eh sai mai da eh ya halatta ko bai halatta ba buroshin hajji yake shiga ko baki ina yake shiga buroshi din ina yake shiga ka faɗa ba ɗanta bai shekaba da jawabi ba shi ne abinda ake son a sani ruwan kuma fa ruwan kurkure baki kuma fa ina yake shiga ba lallai ba ne a zuba a kwano matarsa ta sa ruwa bakinta ta kurkure ta fesa masa a baki shi ya sumbanci baki a lokacin da yake saduwa da ita baya su san harshen ta yana haɗewa a lokacin ba shi hayyacinsa zai iya yi yana yi ko baya yi ana yi a kau da lamiri ko eh tana girki ita da kanta tana jin karnin warwari wani wasu bangare jikinta in ya zo shi kuma ba eh yana me lokaci yana son nan karnin tun daga hanci har hanshi yana yi yana yi wa ko ba ana akan yi ko ba a yi eh a lokaci ita kanta tana jin karnin wannan wajen a lokacin shi ne abin da yake so kenan shi zai tayar mashi sha'awa sai mutum yana cin shi na har ya sa harshe ya ya tsotsa ana yi ko ba a yi a mace inda ka gata ga kyale ta yadda Allah ya halice ta ke babu nahi an yara aurata akhihi babin da yazo an hana mutum ya ga al'auran wani ba matarsa ba mace ta ga al'auran wani ba mijinta ba قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحبابي عن الضحاك بن عثمان قال حدثنا زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا ينظر الرجل إلى عورة الرجل فزالة كرمة تقلع الأورا وتمشي كرم متن يقلع الأورا ونمت أجنبي أجنبين تقو أجنبي صح أما الأورا ما تصفى كو الأورا مجد تفى يا حلت أغني كو بحلت با إيه يا حلت كو بحلت با قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن مولى لعائشة عن عائشة قالت ما نظرت أو ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قد هذا حديث ضعيف قال أبو بكر كان أبو نعيم يقول عن مولاة لعائشة هذا حديث ضعيف يجوز على الرجل أن ينظر إلى عورة امرأته وكذلك يجوز للمرأة أن تنظر إلى عورة زوجها saboda duk ka kalli fuskan mace ka kalli jikinta inda yake da fitina ka kalli al'auranta karshe mai ake gudu saduwa to in ka aure mace mai farko abin da ya halatta gare ka saduwa din shi ne suka ce za a halatta maka cin tuwo amma a halatta maka kallon kwanon tuwo eh ba zai yi ba ko ka halatta ma jin kanshin man shanu da aka sama miyan kuka ko miyan kubewar ya halatta amma hadisan yanzu mara aitu min wa mara amin wannan hadisin ne da'ifi باب من اغتسل من الجنابة فبقي من جسده لمعة لم يصبها لمعة لم يصبها الماء mutum yi wanka janaba sai aka samu jikinsa an samu lama inda ruwa bai taba ba kaifa ya suna ya zai yi wa in kana sanadu hadha alhadith da'if illa annahu yajuzu al'amal bi bima fihi min al-fiqh قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن منصور قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا مسلم بن سعيد عن أبي علي الرحبي عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فرأى لمعة لم يصبها الماء فقال بجمته فبلها عليها قال إسحاق في حديثه فعصر شعره عليها wannan hadisin da'ifi ne abin da yake magana a kai wai manzo Allah ya yi wankan janaba sai ga wani bangare jikin shi bai samu ba abin nan ba da yake manzo Allah na riga shi mai yawa ko gemu ko ina ya samu ruwa har yanzu akwai sauran ruwa sai ka ɗebo ruwa daga nan sai ka shafa a wajen wanka ya yi ko bai yi ba yayi wannan magana mun karanta a cikin masallacin annabi kusan shekaru 40 da suka ce shehu abubakar jabir jazairi aka tambaye shi yace in kai alwala ka gama kana da gemu ana magana ne kan masu gemu da mara gemu kaza kaza ce in kai alwala ka gama kana gama sai ka samu lam'a kuma babu ruwa sai ka dabo ruwa ka ɗebo ruwa daga gemin ka ka shafa a waje yace alwala yayi eh a lokacin bai kai shekara arba'in ba lokacin shekara kaza ne قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا أبو الأهوس عن محمد بن عبيد الله عن الحسن بن سعد عن أبيه عن علي قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني اغتسلت من الجنابة وصليت الفجر يجي أنا يوانك جنبكم لا يصلى أصبع ثم أصبحت فرأيت قدر موضع الظفر لم يصبه الماء سيدنا وعي قري سيلقى ونولي أنك كني أنا كتم كتم فرشن فرشن ياسا ruwa bai samu wajen ba wa kala rasulullah sallallahu alaihi wasallama law kunta masahata alaihi bi yadika ajza'aka hadha hadithun da'if babu man tawadda'a duk wayannan malaman duk da suke duk sun tattafi shekaran jiya muke magana da wani daga waya ina Nijar na tambaye shi duk ina wane ina wane yace mutum ɗaya saura a Madina mutanen mutanen Mali da Nijar mutum ɗaya wannan ya mutu wannan ya mutu wannan ya mutu to sheikh abubakar jabir jazairi yanzu ya tsufa ya zama ɗan kankani amma ya nemi alfarma da mota in kana kallon sallan magaruba a cikin talabijin madina za ga an turo shi ice ya nemi alfarma duk sa'an da ya zo a ba shi wuri saffin farko ya yi sallah a waje to shi sa a keke ake turo shi sai zo dab sai zo ta gabashin masallaci a tsaya da shi a shiga dama wurin shi nan sai ya shiga yi sallah alfarman da ya nema ki ne yana sallah yana so yana sallah sahun farko a masallacin annabi hayyabar duniya sai mutum ya ce shekararsa arba'in shekararsa hamsin yana sallah sai da muna nusai bai ce shekara hamsin ko talatin yana sallah masallacin annabi lam ta fito takbiratul ihram ina ma na takbiratul ihram sai da ka zo limai Allahu akbar ya karanta Fatiha a baka samu takbiratul ihram ba Allahu akbar Allahu akbar da kai za a yi aka ce lokacin da aka yi fitinan karamita idan aka ya ce yana koye a wajen umudi cikin umudan masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam haka suke mutum ya tsufa bukatar sai jikiran sallah ya zo ya sallah masallacin annabi hayyabar duniya abinda suke roƙon Allah kenan alfarman da suke nema kenan shekara 80 90 to kuma neman duniya me zaka nemi duniya kai ba abin da yake jira a yi kiran sallah a fita da shi a je ya yi sallah shek zakariya alkandahalai wanda yake yayi wannan sharhin aujazul masalik na muwatta an taho da shi daga kasan india ko pakistan ne india aka zo da shi masallacin annabi lokacin hantsi sha kawo shi cikin rana yana shan rana aka yi kira sallah almajiransa muridan su dauko shi a yi sallah ana gama a koma da shi a koma da shi lokaci ana kiran sallah a dauko shi aji daga ya gama rayuwa ta gama yayi rubuce rubuce yayi rayuwar duniya India Pakistan duk yanzu ba abin da yake jira ya mutu yana sallah masallacin Annabi wani shekhu abdulaziz shibil malamin mu ne shi kuma abin da yake roƙon Allah Allah madaukakin sarki yace ya fi shekara nawa in duk sa'an da za ka karbe na Allah ka karbe na ina cikin sujjada karshe aka ba da labari ana sallan magarba cikin sujjada ya mutu duk abin da ka roƙi Allah da gaskiya Allah zai iya baka an fahimta to wannan mutane kenan an gama rayuwar ba abin da ake so a cika da imani kuma masallacin annabi in yi sallar azhar kai sai ka yi sallar azhar so nawa tukwakacin masa ko? yana nan babu man tawadda a fatar kama wudu an lam yusibu hulma babin da yazo wanda ya alwala sai ya baro nuri lam'a kenan qala haddathana harmalatu ibnu yahya qala haddathana abdullah ibn wahab qala haddathana jarir ibn hazim an qatada an anas anna rajulan ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wani ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa qad tawadda'a wa taraka mawdi'a adh-dhufri lam yusibu al-ma yayi alwala sai bar lam a danka kani waje haka wa qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallama irji fa ahsin wudu'aka ka koma ka sake alwalanka ka kyautata alwalanka قال حدثنا أرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب وهول السند قال وحدثنا ابن هميد قال حدثنا زيد بن الحبابي قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر عن عمر بن الخطاب قال يتي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا توضأ يتي منظر الله يا قواني متنيي الولاء فترك موضع الظفر على قدمه سيبر ونريد أن كان وجه أكف أكفصا فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة قال فرجع يمزو الله شيء كجيك ساكي الولاء كأنك ساكي صلى سيقوم هذا آخر كتاب التيمم فإلى كتاب الصلاة إن شاء الله اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عليت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون